نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فالتقوى نبيل الفلاح وطريق النجاح عز في الدنيا ورفعة في الآخرة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أجمع المسلمون على أن الصحابة رأس الأولياء وصفوة الأتقياء قدوة المؤمنين وأسوة المسلمين وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين جمعوا بين العلم بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجهاد بين يديه شرفهم الله بمشاهدة خاتم أنبيائه وصحبته في السراء والضراء وبذلهم أنفسهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله حتى صاروا خيرة الخيرة وأفضل القرون بشهادة المعصوم صلى الله عليه وسلم هم خير الأمم سابقهم ولاحقهم أولهم وآخرهم هم الذين أقاموا أعمدة الإسلام وشادوا قصور الدين قطعوا حبائل الشرك أوصلوا دين الإسلام إلى أطراف المعمورة فاتسعت رقة الإسلام وطبقت الأرض شرائع الإيمان وهم أدق الناس فهما وأكثرهم علما وأصدقهم إيمانا وأحسنهم عملا وقد تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم ونالوا من ونالوا من ماء بعيره الصافي وشارب التنزيل روى احمد عن عبد الله بن مسعود قال ان الله نذر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته ثم نذر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه وردت الآيات الصحيحة والأحاديث الصحيحة في فضائل الصحابة رضي الله عنهم منها قوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقوله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغالب كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وفيه يقول رسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة صحيح أبي داود وقال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقال عز وجل للفقراء المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حالة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ من أحدهم ولا نصيفه وفي حديث إمرأة الحسين قال صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال إمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة عباد الله نحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرق فيكم بأحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ولا نذكرهم إلا بالخير ونشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله ويجب أن يستقر على قلبك أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة للنهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ثم نترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرهم وكبيرهم أولهم وآخرهم وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والابتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شهدوا المشاهد معهم وسبقوا الناس بالفضل غفر الله لهم وأمرنا بالاستغفار لهم والتقرب إليهم وبمحبتهم قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وفي الحديث صلى الله عليه وسلم قال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ومن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله رواه البخاري وأخرج مسلم من حديث أبي سعيد قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أخرجه مسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kutuba mu ta yau 22 ga watan biyu tsari shekara ta hudu da dari hudu da arba'in da shida, idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 25 ga watan goma shekara 2024 wannan kuma tamu tana magana akan haɗuwar al'ummar musulmi da suka yi ittifaki gaba ɗaya akan cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne kololuwa kuma su ne tushen dukkan wa'azu waliya a bayan a bayan ƙasa su ne takattun waɗanda suka fi kowa jin tsoron Allah a bayan ƙasa idan ka cire annabawa da manzanni su ne abin koyi a wajen dukkan muminai ga dukkan wanda ya fi sunan musulmi masu imani na gaskiya in dai ba annabi bane ba manzo bane a bayan kasa babu wani mai daraja mai falala irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun samu wannan daraja ne da yadda suka hada zama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yadda suka zama su suke jihadi tare da shi Allah ya kuma zaɓe su ya zama to ya sanya su a cikin suka abokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana suka abokantaka da shi a fili a koye ba dare babu rana ko da yake suna tare da shi sannan abu mafi tsada a cikin mazansu wanda yake shi ne rayukansu da dukiyoyinsu suka sarwantar da shi suka bayar da shi suka ce sun ba da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda duk duniya ba waɗanda suka yi irin wannan gudunmuwa suka ba da shi irin waɗannan bayan Allah Allah shi kara musu yadda da waɗannan ne suka zama to zaɓaɓɓu tatattu mafifita a cikin garin da aka yi gaba ɗaya a duniya kan tun da aka fara duniya inda aka jira annabawa aka jira manzanni babu wasu masu daraja masu falala a bayan ƙasa irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda sun rigaye sun wuce waɗanda suka rigaye su waɗanda za su biyo bayan su kuma ba za su kama su ba duk yadda za a yi idan kana so ya zama to ka samu wani daraja sai dai kai kokarin bin bin tafarki da hanya irin tasu ba duk wa'inda sahabbai su ne suka tsaya ginshiƙan wannan addinin musulunci da muke yi a yau su ne suka kafa shi girin da aka yi da tobalin da aka yi su ne suka asasa shi kuma suka tsaya suka yi shi ba da riba rana tushen shirka a bayan kasa su suka ciccige shi suka jirgire shi suka yarda shi su ne wanda suka zamanto inda addinin musulunci bai kai ba suka tsaya ba dare ba rana suka tafi cikin zafi cikin sanyi suka hau tudu suka hau rairayi suka hau teku suka isar da addinin musulunci inda bai kai ba a sanadiyyar haka ne sai ya zama to hatta waɗanda suke rayuwa irin biyu a magari ko makamanta haka ba inda waɗannan bayan Allah ba su shiga ba sun kai addinin musulunci me yasa suka yi wannan saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyance su ya raine su ya nuna musu muhimmanci wanda addinin musulunci ne yake lalle ko shakka babu sun cancanta su samu wannan ba duk wanda mun baye kansu bane zabi ne na Allah Allah ne ya tattare su ya zaɓe su da wannan falala kamar yadda hadisin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Allah ya kalli zukatan bayi sai ya samu duniya kan ba wata duniya ta zuciya tatacciya tsaftatacciya mai kyau irin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka kuma sai Allah ya tuwo manzon Allah ya ba shi annabci ya zai da mutum ya isar da addinin musulunci da ya sake waigawa kuma sai ya sake duba a cikin bayi in dai ba manzanni bane ba annaba bane wata zuciya ce katacciya mafi kyau mafi inganci sannan sai zaɓi wa'annan ɗaya kun cikin sahabbai ya turo su domin ya zama su zo su yi sahabbantaka su yi abota da manzan Allah sallallahu su taimake shi a cikin isar da addinin musulunci a cikin jihadi ya siya a wajen su su siya ya auratayya tare da su su masu auratayya wajen ƴaƴayensu sai Allah ya ga ba zuciyar da ta dace da waɗannan irin zuciyar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sai Allah ya zabe su suka zama su ke mataimaka ga wannan addini ya zama to ba dare ba rana ko an ji ko ba da manzo Allah ya yi ko dai ya zama to ya fita su bi shi ko kuma yana da zai fita shi ku je ku yi haka suka zama to suka yada addinin musulunci na dan haka ne ya zama to duk wanda ya zama to a cikin su wanda ya ga manzo Allah ko da su ɗaya ne dan ne ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya zama sahabi duk yadda za ka yi a rayuwar nan ba za ka taɓa zamantowa irin shi ba dole sai dai ka zamanto a bayansa don haka ne ma Allah madaukakin sai shi ya zabe su ya tattare su ya zamanto ya musu yabo na musamman a cikin alkur'ani mai girma ayoyi masu yawa ba zai mu ambace su gaba ɗaya ba amma ne daga ciki Allah ya faɗa yake cewa sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا التي ذلك الفوز العظيم ألا يجبوا بكتا ودنا ونسكي رجاية أفرق مسلم شئنا ونسكي رجاية تسمى ونسكي هجرة لولا أنكم سكي تبكي سكي مدعنا مدينة كنا da waɗanda suka biyo bayan su tare da kyautatawa wa'annan sai Allah ya ce radiyallahu anhum Allah ya yarda shi ya halitta shi ya zaɓe su yace dukkan wani abu da ya yarda ya yarda kuma kuma sun yarda da Allah sai Allah ya ce to tukunci da zai musu irin abin da ya ga sun yi Allah ya jinjina musu ya yaba musu Allah ya ce wa a'adda lahum jannatin tajri Allah ya tattala musu wata aljanna wanda korama take gudana karkashin ta suna masu dawwama a cikin da Allah da yake cikin zalikal qawlul azim lalle wanda shine babban sabon arziki wanda shine rabo mai girman gaske mutum ya samu aljanna sun suna duniya Allah ya musu wannan tubuci ya musu yabo da irin aikin da ya ga sun yi ya jinjina musu akan wannan sannan kuma har wa yau ne su إلى أن الذي مسلم رضي الله عن المؤمنين للي كبت ألا يا يتبع إن مؤمنا إذ يبايعونك أي إذا سكي مكة مبايعة أكد مدوى تحت الشجرة الشكاتية ألا تفعل ما في قلوبهم للي ألا يا كان أبو ديك تنزوجي في الإيمان لسكيرك يا كان أبو ديك تنزوجي na wannan sulhu da aka yi wanda bai musu daɗi ba amma duk da suka zo suka miƙa wuya suka zama to suka yi baya zuwa gare ka Allah ta fa'anzala sakinata alaihim Allah ya saukar da uwa da jin daɗi a tattare da waɗannan sahabbai din sannan kuma ka musu buri dan kusa har wa kai bakin ta biyo bayan wannan sulhu da aka yi Allah ya ga kuma an su gani mun ba su yawa waɗanda kuma suka same su lalle Allah ba da kuma sarki ya kasance mabuwaye ne sannan bai hikima ne ma'ana yana cikin hikima cikin abubuwansa daga cikin irin wannan baya da suka yi na ba da rayuwarsu suka siyar da shi ga manzo Allah sallallahu cewa sun yadda a mutu ko a yi in ji a kan addinin wannan addini Allah ya kalli wannan aiki da suka yi da mubaya din Allah ya jinjina musu ya yaba musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin hadisin Jabir la yaqulu nara ahadun mimman baya ta shara babu daya wanda ya mubaya da manzo Allah da shi itaciyar nan zai shiga wuta mutum dubu ɗaya da ɗari biyar suka yi mubaya da manzo Allah kan mutuwa manzala ce babu ɗaya cikin su da shi zo tun suna duniya aka lamunce musu aka ba su tabbaci cewa su yan aljanna ne Allah ya ƙara musu yadda sannan Allah kuma ya yabe su a lokacin da ce kuntum khayra ummatin ku din da ake saukar da Qur'ani zuwa gare ku da ni da kai sai mu shiga mu shiga albarkacin su amma lokacin da su ake Allah ce kuntum khayra ummatin ku da mafificiyar al'umma ko ku da zafin da aka da cikin mutane me yasa suka samu wannan fifiku suna umarni da kyakkyawa suna hannun da muna aiki da zama ga cikakken imani wanda ce da ahalin da mutum imani da sun zama to alkhairar musu alkhairi amma da yawan sai zama to kuka ta kai ma'ana sun zama to suna umarni da kyakkyawan aiki suna haidar mummunan aiki sannan kuma ga cikakken imani tattare da su Allah mana kun sarki ne ya zama to ya dindina ya iya buga wa'annan sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa lallai waɗannan talakawa waɗanda gidan fakire waɗanda suka yi hijira wanda aka fitar da su daga gidajensu da dukiyoyinsu ba wani abu ya sa suna neman yadda ne na Allah madaukakin amma sun tsaya sun kabe sun dage suna taimakon Allah suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya tabbata ya kuma salihun waɗanda suka masu gaskiya a cikin imanin ne yake waɗannan kuma wallazi ya tabawa kujjara waɗanda suka tanaji gida kenan mutanen Madina kenan wal imani kuma kuma suka zama to suka yi imani suka karɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin ma ya zama to masu hijira su je zuwa wanda suke yuhibbuna man hajar ilayhim suna so da kauna waɗanda suka yi hijira suke zuwa musu suna karɓar su sannan kuma wala ne da su da muhadata ba sa samun wani kunji ko damuwa a cikin mai da zukatansu na abu da ya zama to suka bada suka zama su suka fifi da ma mutanen muhajirin wanda suka yi jira a kawunan su kenan Allah ya ce wai suna na afusin walau kada in mahasata ko da afusin kasance suna son wannan abu suka fifi da mutanen makka su zama to su ba su su su hakura Allah ya ce wani kwashe hannun su yi kula ya kuma telefon lallai da waɗannan Allah ya tabbatar da cewa lallai imanin sahabi yake Allah ya yi ya kabbaba ya yi a cikin waɗannan ayoyi na ƙarƙar suratul fati da Allah ya kira Muhammadu Rasulullah lallai tabbas Muhammad annabi Muhammad manzon Allah dan sako ne na Allah sai ce wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar wadanda suke tare da shi suka yi imani tare da shi suna masu tsananin kauta sama me yake suna kafirai ashidda'u masu tsanantawa ne da kafirai amma kuma ya suke da kanunsu ruhama'u bainahu suna masu tausayi da jin junansu Allah ya tara mu kan za ka same su mutane masu yawan yurku sujjada ta yawan sujjada ba dare ba rana na farali da nafila me yasa yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala da yaddan Allah ne sa suke wannan Allah ya ce fi ma hu fi wujuhi min hadar sujud gashi nan alamomin da cikin goshin su da yawan sujjada da ibada suke yi Allah ya ce zalika masalhum fi tawra tun kafin a tuwo manzon Allah tun kafin ya zamanto Allah ya faɗa haka a cikin Qur'ani game da su Allah ya ce haka ya faɗi siffansu a cikin Al-Tawra tun kafin ma su zo din Allah ya ce ga siffofin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka yi bisharar manzon Allah su ma ka aka yi bisharar siffofin a cikin Al-Tawra Allah ya ce wa masalun fil inji haka da kuma misali a cikin tafsir injila ka zar'in Allah ya ce kamar da yake suna shuka ne aka rage shan awon da fitar da sassan da ke rassan da ke nan فهذا هو الشكل فيك فاستغلت كوني فاستوى دليلك على فوقه على الدوس عدل الدوشة كثيرة بيزا yu'tibu zurra'a yana burge manoma har da kofin ce yace li yaqita bihim al-kuffar Allah ya yi wannan halitta na su ne a cikin injila da ya faɗa sabbin yake da wuyan fuskatar da kafirai ya musguna wani yanzu da an faɗi sahabban manzo Allah su ji samun damuwa a cikin zukatan su da wannan aya ne da take a cikin tafsirin sa ya aka yi to yan wata imama imamu na malik ya cewa duk wanda yake zagin sahabban manzo Allah ko ya dina kin su idan an wanda suke ce kafiri ne an da ya ba musulmi bane banda su babu wanda aka ce kai mashi kiyayya ko ya zama to ba ka san shi a ce maka annabi ko kafiri zai ta abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mamalin duk wanda ya tsira biyayya da su ko baya kan karkashin wannan aya to Allah sai ya gida ni mun kufar to Allah ya kusa duk da kafare da wannan sahabbai Allah ya ce to yi musu alƙawari wa Allahu allazina amanu wa amilus salihati minhum Allah ya musu alƙawari wanda suka aiki na gari suka imani da aiki na gari da cikin su me ya musu alƙawari sai ya musu alƙawari ka ya ba su aljanna ya ya da wasu duk wani abu da za su abin da imamu ibn Kathir ya fasara ke da cikin wannan aya sabida haka duk abin da zaka ce ko yayi maka hali ko bai maka ba ko inna bayan Allah Allah ne ya halice shi ya zabe su ya ga aikin da suka yi ya girmama musu ya kambama musu sannan kuma yace ya musu kuce gira aljanna Allah ka ba su aljanna man zalla ta sallai ki zuwa cikin hadisin Bukhari da Imam da Muslim ya ruwaito ita man zalla ya ce khairu ummati qarni mafificin al'umma da karnin da ne yake cikin wanda ya rayuwa a cikin yace su mallazi ne lunahu daular da suka biyo baya su tabi'ai ثم الذين يلونهم سواء كذبوا بيانهم كانوا التابعين هي لما تقول في فاعل فاعل فلا أدري كم كذبا ثم لا أرني بي فلا أرني بكم معنى ذلك هو إذا ذي ما في في سنة شيء أرني ما لا يجي وإذا تعبت ما في رأي shi yasa a cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah yake cewa la tasubbu ashabi la tasubbu ahada min ashabi ina ga ya muku wa'inna abukan nawa waɗanda suka yi imani da ni na aura a wajen suka aura a waje na suka ce baki ne ce baki suka yi jihadi suka yi kaza misali ce kar ku zaki ɗaya daga cikin su yace fa inna ahlakum kusayni domin ɗayan ku law an faqa mithla uhudin zahaban da ake zai ciyar da kwatan kwashin dutsen uhud da zinare ba dutsen bazarka ci ba dutsen uhud da kaji girman dutsen uhud zinare na kaciyar a yau ko bayan cikin jami'ar dan dan har ya zuwa yau a cikin zinare wajen dutsen mudu ce ba bala da mujja ahadihi mudin da suka ciyar na dabino guda ɗaya kai ba zai kai wanda suka ciyar mudin dabino kai ka ce da wata kudin dutsen wanda zira da bai kai nasu ba manzala ce ka ba wani mudu wanda suka ciyar wala na sifa ko rabin mudu da suka ciyar dabino suka ce wannan fi sabilin lahi ne yau kai ka zo ka ce bare ka ce da kwatankwacin dutsen wanda zira ne baka kama kafansu ba abin da suka yi ba ma'ana abin da suka yi sun yi a lokacin da ya dace Allah ya gani ya karba ya kuma jinjira musu ya kuma ba su aljanna ina fatan mun gane da wannan ne za mu fahimci cewa lallai mafi fitan al'umma su ne wa'inda sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya zama ya kiyaye wannan addini da shi ma'ana su ne zama to Allah ya fita alqur'ani suka haddace shi suka rubuta shi suka idar da shi suka yada shi har ta zama to ya fara da duniya kaf suka da wata sune amana na wannan addinin musulunci saboda haka ganin mutuncinsu ganin martaba su ganin mutuncin addini ne girmama addini ne rusa su rusa musulunci ne rusa ita kanta qur'ani ne da sunnan gaba daya domin su suke dauke da wannan shari'a din Allah ya kara musu yadda lalle ko shakka babu wannan sahabbai sun karkasu sun wata a bayan kasa wata a cikin suka tsaya kan da yada sunna wata da ita addini inda bai kai ba ba su da kuma kan shugabanci su ne haliko halikofi suka tsaya ba suka da yin jihadi ba dare ba rana inda musulunci bai kai ba sai da zama to suka shiga suka hitar da shi har ya zama to aka samu wannan daraja lalle sun kasance dukkan wani abu da alkhairi wa'annan bayan Allah sun isa matuƙa sun isa da wani alkhairi a fagen jihadi a wajen da'awa a wajen kyauta a wajen ibada na farayi da lafiya lallai waɗannan bayi sun yi abin da ya kamata sun kuma taimaki manzan Allah sun sani a cikin dukkan yaƙoƙi ne manzan Allah ya yaƙoƙi ishirin da uku ishirin da biyar duk da su aka yi wannan banda wanda kuma ya tura su wanda sun ninninka ishirin da biyar wanda kuma su ne suka dinga zuwa suka yi wannan waɗannan sahabbai su ne suka kaya ba dare ba rana suka iya abin da suka yi a cikin wannan din dan haka ne ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to hadisi da Imam Malik yake cewa ya fita lokacin da za a yi aka yakin Khandaq a shekara da biyar kenan yace fa idan muhajirun wal ansar sai ga mutanen da suka hijira mutanen makka kenan ga kuma mutanen madina suna ta haka rami ana ta haka gwarano da ake yi yace a cikin wata safiya ga tsananin sanyin rana babu bayi wajen da za su taimake su wajen ayyukan da suke a wannan lokacin da manzo Allah ya irin muhallin da suke yi na tsaron kasa ana haka rami ana wannan ana wannan manzo Allah ya zo ga yunwa kuma da tare da manzo Allah ya ce Allahumma innal aisha aishul akhirah manzo Allah sai yake cewa lalle rayuwa ba tabbaciyar rayuwa rayuwar lafiya take take da tabbat ba da duniya ba yace fabatin lil ansari wal muhajira Allah ya gafara ga wadannan abokai nawa mutanen Madina kai musu gafara da wadanda suka yi hijira ya Allah kai musu gafara a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ko da kai da kake da kake da dadi duka afta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi ne na Allah da baya na Muhammadin mu da wadanda muke mubaya muka ba da jannin mu da rayuwar mu da komai ga Allah sallallahu alaihi wasallam ala an mujahida ba a wani jihadi a tare da shi ba a yi na abu matukan muna rayuwa a duniya domin ko mun bada jinin mu da dukiyar mu sai mun kasance marasa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle ko shakka babu sahabbai sun kasance suna matsayin jin kwarjini na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ya zama dole a tambayar da ina alimi na kuma Allah shi kara masa yadda ya kuke da soyayyar ku da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce manzala ya kasance wallahi mafi soyuwa a gare mu sama da dukiyar da muka mallaka ƴaƴan da muka haifa muke so wallahi muna son manzan Allah sama da su iyayen da suka haifa mu suka zai zo mu duniya muna son manzan Allah ta sallar sama da su ya ce wallahi kai wa min al-bari al-bari da al-zama wa min al-bari al-bari haka nan ruwa mai sanyi lokacin da muke cikin kishi ka da idan ka sha da za ka samu da tsohon zuciya ko sai ce wallahi mun kusan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda wannan mun za mu sha bai kai lokacin da suke yin wa kalmin da suke soyayya so na gaskiya da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kara musu yadda shi yasa Abu Sufyan bin Harun Allah shi kara masa yadda lokacin bai musulunta ba sai ke sinna shi ma Allah shi kara masa yadda lokacin mutanen Makka suka kama shi suna nufin za su kashe shi suna ganin irin wannan bari mu gwada shi gani shin imani da suke da manzo Allah wasan yara ne ko kuwa sai ka mishi muna gaba kai da Allah ya kai zai shin kana so a ce yanzu Muhammadu da kuka imani da shi a ce yanzu shine a nan wajen matsayin da kake ga cikin hukumi an tsaure ka cikin sarka an kai ruwa ce ga cikin cikin jiya da cikin kwanciyar hankali Allah ce wallahi ba a wani wa'an da Muhammadu na ƙada fi makani ce wallahi ba zan zuwa ce manzan Allah yana wannan wajen ba a yanzu a ce kuma wani abu ya same shi na cutarwa ko wani ƙaya ta coke shi a ce ni ina cikin iyali na ya ce wallahi zuciya ba a taɓa ɗaukar haka ba ba zan taɓa jin wannan ma ya zama juma zai yi ban ɗauka ba ne kasance din ba sai abu su yanke cewa ni wallahi ban taɓa ganin wa'ansu mutane da ke tsananin soyayya da ƙaunar yadda sahabban da suke son Muhammadu da bani ban ga wa'azi da ba suke son abokan su ko suke son mai yarda irin da suke son shi ma'ana sahabban manzon Allah sun damfara suna son manzon Allah so na gaskiya so wanda ba ta mishi gauraye wanda kuma haka ya kamata ya zama to dukkan wani musulmi ya zama to yana jin wannan kwaɗayi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko shakka ba ba da ya kamace mu ya kamata ya zama to mu sanya son manzon Allah cikin zuciyarmu ba za mu zama to mu takaita mai kanka ba sannan kuma ba za mu yi wani daga cikinsu ba sannan ba za mu ambace su da wani abu ba sai kaci alkhairi ma'ana mutanen madina mutanen maka da suka yi hijira da mutanen madina duk cikin da yake qur'ani da manzo Allah suka tabbatar cewa Allah ya ba su aljanna Allah ya ce ya yarda da su to ba abin da ya mana saura mu ba mu zama to mu jinjina musu mu musu fata alkhairi mu musu addu'a yadda Allah ya tabbatar da ake cewa waɗanda suka biyo bayan su ba abin da Allah zai yi addu'a wannan da zamu yi alaihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wannan abin da ya kamata kenan ya zama kowa ya zama to yana ji gaba da wannan bayin da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin haka ya kamata ya zama to wa'annan mutane da suka yi wa manzan Allah su hukunta ya aura a wajen suka aura a wajen shi suka yi cinikayya ba dare ba rana ya zama to aka wannan ya zama to ya aura daga wajen su suka zama to iyalansa ma'ana da sahabbanta da mutanen gidansa ya kamata ya zama to kowane musulmi ya zama to a zuciyarsa ya zama to kana son su kana kaunar su matukan gaske saboda Allah ya ce yana son su kuma ya yarda da su Allah ya ce sauka Allah bi qaumi yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'ala al-mu'minin ko adillatin 'ala al-mu'minin a'idatin 'ala al-kafirin yujahidu fi sabilillah wa la yaqafuna mawta la'in inda Allah ya ce yana son su kuma suna son shi to kai ma idan har mu'mini ne na gaskiya ya zama to zuciyarka tana kamfare da soyayya da kauna da wa'annan mutane habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sa ba a cikin hadisin sai biji da ke hadisi ne mai rauni manzo Allah yake cewa bai inganta ba hadisin ko amma dai da shi halalan da yake yi ke cewa Allah Allah fi ashabi ina gaba ku da Allah don Allah don Allah game da sahabbai na la tattakhiduhum haraban ba'd kan ku yaro zo burge su mutum su ne target bayan bani a ce zama duk suna ku dinga zaki kuna aibanta su manzo Allah yake man ahabbahum duk wanda ya so su bi kubbi ahabbahum sabida soyayya na ne ya so su ومن أبغضهم وأنت كيفيز فببغض أبغضهم سبب إيايا لليكيز yace wa man azamu faqad adani duk wanda ya cutar da su hakika ne ya cutar wa man adani wanda kuma ya cutar da ni faqad azalla hakika ya cutar da Allah ne to wala iz Allah kuma ya kama shi ma'ana ne soyayya ga wanda sabon manzo Allah wanda ya zama ke zama duk addini na biyu ya zama to kuma mai imani ta mafi fitin a cikin gaba ɗaya a cikin wannan al'umma na musulunci gaba ɗaya su ne suka kowanne ma'ana wanda suka gabace mu da waɗanda za su biyo bayan su ba wanda suke daraja da falala irin nan na ayoyi da muka faɗa wala wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladhina tabi'u bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahta al-anhar ko dan nan kuma fatu manzala da yake cewa la tasbu ashabi fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mithla ahlihi wala nasifa duk abin da za ka yi ba za ka yi irin nasu ba ba ka taɓa daraja irin nasu ba ba ka taɓa falla irin nasu ba abu na uku ya zama to kowanne ya kudurta cewa mafifici a cikin su shine sayyidina abubakar siddiq sannan umar sannan usman sannan aliyu sannan sauran kuma ashar turbashin ne bil janna wanda aka muku shara ne da aljanna daga cikin abubuwan da zai zama to wa'annan su ne zama to ka ji cewa wa'annan mutanen su kowa daraja su ne kuma suke da fifiko a kan kuma sannan da aka musu albishir lokaci lokaci bayan lokaci cewa da dan aljanna ne irin su bilal su hasan alhasan da husain da na fatima makamantar su haka amma wata uku fada ahlu da aka rubuwa da aka yi aljanna ne wa'annan duk cikin su ya zama to kana mai tabbatar su cewa wannan abu kayan su sannan kuma alala da daraja da aka faɗa game game da su ya zama to cewa kana jin cewa wannan abin ya tabbata a gare su lallai a kansu ke sa mata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hawo dutsen tare da shi akwai abubakar abubakar siddiq ga kuma umar ga usman sai aka ji dutsen uhud ya motsa yana motsi wannan ya ce usbut ya uhud ka tabbata ka nazu kai dutse fa inna ma alayka nabiyyun ba wani a ba annabin Allah ne wa siddiq sannan kuma ga siddiq wa shahidan sannan kuma ga shahidai guda biyu ga umar ga usman kaga lokacin ba su wannan ba amma duka mu'jizan manzo Allah ya tabbata aka ce sayyidina umar Usman shi ma mai yaƙi suka zama ko shahire ne ma'ana dutsen wanda ya mene ya girgiza ya zama to manzo Allah ya fito wannan falala a kan ga irin yadda Abubakar ya zama to ya ka manzo Allah wajen zuwa hijira har Allah ya kulla abokantaka tsakanin manzon Allah ne da wane da Abubakar da Siddiq sani ya tsini ismu ma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana Allah ya mutane guda biyu da saniyar sai ismu ma fil ghar lokacin da suke cikin kogo yayin da yake cewa ne abokinsa Allah ya kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aboki ga manzo Allah sallallahu alaihi ya kula sahibi ya tahzan inna Allah ma'ana kar ka yi ciki kar ka samu damuwa lalle Allah ya tsare mu ba wanda samu wannan daraja da kalla ba sai na aure ne Allah shi kara masa yadda har ya zama wajen ciyar da addinin musuncin nan manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa ma la fa'ali malu fakum ma la fa'ali malu abi bakar ba wata dukiya ta amfana da ni wajen gina addinin musulunci irin yadda dukiyar sai na ababa mai amfani da ni sai abu bakar ya fashe da kuka yake ta hal ana wa mali illa laka ya rasulullah ai da ni da dukiyar na gaba daya mun Allah kayan ka ne ba wani abu aka yi maka ba ma'ana na suna ganin cewa ba wani abu suka yi din ba sannan dai wa'annan dai da abin da ya shafi na abubuwa na falala wanda lokaci ba zai dushe mu mu ambata ba amma dai suna da abubuwan da ya kamata a ce an ambata sai ya zama to muna mutu fata alkhairi yadda Allah ya yarda da su mu ma mu zama to muna nan muna biye a tafarki irin nasu a wajen aƙida muna bin tafarki irin nasu ibada irin nasu mu'amala irin nasu cinikayya irin nasu sai mu zauna lafiya amma lokacin da muke mun saba ba mu yi irin nasu ba muna ganin mun fito mun afisa sun halaka ko ya zama to a ɓace mu irin wannan kwasu kungiyoyi da yan bida ake yi a ɓace su a ce wani kaza wani kaza muna wanda ba shi ne shirya ba abinda magabata suka gaya mana gashi cikin kankanin littafin da za a fara misali misali ne a bidai da kaiwa ne ke cewa ko mutum ya zama to duk abin da ya bayar cikin sahabbai wal kafu amma shara bai shara bai da kame cikin abin da ya bayar da kanu ba ruwan ka ciki ba tun ya zama to mai hisabi ba ko mai lissafi cewa wani ya yi kaza wani ya yi kaza wanda ba hukuncin ka bane muna fata wayannan bayi na manzo Allah na wayannan bayi na Allah Allah ya kara musu yadda Allah kuma ya jinjina abin da suka yi Allah ya sanya musu a cikin mizanin kyawawan ayyukansu abu na ƙarshe sannan sai iyayen mu me waɗanda su ne mataye na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata ya zama to su ma suna da kala a cikin wannan addinin musulunci waɗanda suke iyayen mu ne ba za mu yi da wani abu sai alkhairi yanda ka san cewa iyayen da mahaifin ta haife ka yake da wannan daraja da falala to wa'insan su sun fi wannan saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ya fi iyayen mu a wajen mu ma'ana yadda muke da su hakkun mata da zama tura a wajen mu bayan da tsayar wannan farla dole da mutum jinjina musu annabi a wulan da mutum ya mika kusin wa azwajuhu ummahatun ko da haka ne kike fatan Allah ya sanya maka tabarci da sabai suka bi ya Allah ka karfafe mu Allah ka saba mu da dabaran mu ko iya aure ya Allah Allahumma Allah sallu wa sallim ala sallu wa sallu ibadallahi ala rasulil huda وقد امركم الله بذلك في كتابه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وارض اللهم عن الامه الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي واما كيف صحابه من التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم فعلنا الغلا والوباء والربا والزنا والدلائل والمحن وسوء الفتن ما فعل وما بطن عن بلادنا وامثال بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والاموات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واهل مسلم السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم كل اخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء اعداء الدين وانصر عباده الموحدين وانصر عباده المجاهدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين